بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم baya ka godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan safiya ta alhamis yau muna goma sha biyar ga watan ramadan hijira na da shekara 1439 a gida miladiya yau 31 ga watan biyar shekara ta 2018 mun dawo don ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma da kuma bibiyan ma'anoninsa gwargwadon hali muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da zukata masu kiyaye gaskiya da harasa masu faɗin gaskiya da gaɓaɓɓa masu aiki da gaskiya da haka yau insha Allah ta'ala za mu tattauna akan mas'aloli na tauhidi na aƙida na asalin imani kamar yadda ya zo a cikin alƙur'ani mai girma wanda malam ya mata shimfiɗa da fatihatul kitab اللهم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
to alhamdulillah waɗannan ayoyi guda bakwai da malam ya karanta su ne ayoyin suratul fatiha babban abin da ya sanya shi al'imamu sa'adi ya fara kawo fatiha tun kitab duk da kasancewa ba manufansa shi ne waye tafsirin fatiha ba idan kuma tuna da salon irin tafsirin da ya ce zai yi, ba manufansa shi ne tafsirin fatiha ba manufarsa shine tattauna akan matsalolin aƙida kamar yadda suka zo a cikin Qur'ani mai girma a jimlici wa kasancewar Fatihatul Kitab ita ce wato jigo ita ce ummul kitab duk wani sako da ke cikin Qur'ani mai girma Allah ya tattara shi a cikin suratul Fatiha to ashe idan ana so a yi batu akan matsalolin aƙida da usul da asali na imani a cikin alkur'ani to dole ne sai an dangana ta da fatiha domin duk sakon da ya zo a cikin alkur'ani mai girma kuma akwai shi a cikin fatiha da kitab gargadan zurfin bincike da zurfin ilimi na mutum gargadan abin da zai iya ganowa dangane da haka to shi yasa sai malam ya dauki ita fatihan domin ta zama shimfiɗa kasancewanta ummul kitab ita ce uwar littafi sai ya fara kawo matsaloli na aƙida waɗanda suka zo a cikin wannan sura mai albarka za ta haɗin kitab to amma kasancewanta ummul kitab ita ce uwar littafin babu laifi a ɗanyi takaitaccen shimfiɗa a kanta kafin mu karanta abin da shi malam ya rubuta dangane da matsalar aƙida da ke cikin fatiha kitab ita sautin fatiha tana da ayoyi guda bakwai kuma yadda alkur'ani mai girma ya tabbata wala qad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim Allah ya tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mun baka sab'an min al-masani mun baka wadansu ayoyi guda bakwai wanda ake nanata su ana maimaita su lokaci bayan lokaci gaba bayan gaba yanayi bayan yanayi sune as-sab'ul masani al-fatihatul kitabi kenan kuma tana da sunaye mabambanta kamar yadda muka sani cewa yawan sunaye yana nuni zuwa ga yawan girma da daraja na idan ka ɗauki Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fi kowa suna waɗansu sunayen nasu suna cin alƙur'ani waɗansu annabawa ne kaɗai suka sani waɗansu ma Allah kaɗai ya taƙaita da saninsu ko annabawan Allah da manzanni da suka sani wanda haka yana nuna maka girman Allah subhanahu wa ta'ala da cikansa da isansa to haka nan idan ka ɗauki tashin alƙiyama za ka tana da sunaye mabambanta ƙur'ani ya kawo su wanda hakan yana nuna kan daraja da girma da irin muhimmancin tashin kiyama to haka nan fatihatul kitab Allah subhanahu wataala ya saka da sunaye masu yawa wanda hakan yana nuni zuwa ga girmanta da falalanta da darajanta da kuma kasancewanta ja gaba a cikin ayoyi da surori na alqur'ani mai girma gaba ɗaya ana kiranta al-fatiha kamar yadda ainihin makasance da shi fatiha fil kitab ana kiranta ummul qur'an ana kiranta as-sab'ul masani ana kiranta ash-shafiya ana kiranta ash-shifa ana kiranta al-kanz ana kiranta asasul qur'an ana kiranta as-sala ana kiranta ar-ruqya da sunaye dai mabambanta wanda yake kowace suna daga cikin sunayen nan akwai abin da yake nufi kuma zaka ga abin ya dace da ita fatiha fil kitab to tana da ayoyi guda bakwai kuma fatiha an saukar da ita a makka ko a madina ko kuma duka a makka da madina ba mai daya sabani ne na malamai cewa ina ne aka saukar da fatiha idan ka dubi waɗansu nasosa sai kaga suna nuni akan cewa an saukar da fatiha a makka kamar faɗin allah wal qur'ani naka sab'an min al-masani wanda suratul hijri ta sauka ne a makka kuma gashi ana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an baka Fatiha a cikin suran mata ya nuna kenan suran mata sauka ne a mata wadan suna sosa kuma na hadisai zaka ji suna nuni akan cewa wata rana Nabi sallallahu alaihi wasallama mala'ika Jibril ya zo ya gaya masa cewa an baka wata sura wanda yake ba a ba wani annabi ita ba kafin kai kuma wannan ya faru ne a Madina shine aka ce mishi an bashi Fatiha sai waɗansu malamai suna ganin ta sauka ne a madina amma malamai da suka yi hakikin matsalar sai suka ce ai babu laifi sura ta sauka sau biyu ta sauko a makka kuma ta sauko a madina to fatiha ta kitab a daga cikin surorin da aka fahimci cewa sun sauka sau biyu sun sauko a makka kuma sun sauko a madina to wannan sura a farkonta akwai bismillah bismillahir rahmanir rahim shi ma malamai sun samu sabani akan shin bismillah nan ɗaya daga cikin ayoyin fatiha ne ko kuwa ba ɗaya ne daga cikin ayoyin fatiha ba maganganu ne na malamai har za ka ga waɗansu ko kuma in ce amfanin wannan saɓani shi ne waɗanda suke ganin cewa bismillah tana cikin ayoyin fatiha kenan idan mutum ya zo sallah bai karanta bismillahi rahmanir rahim ba to bai karanta fatiha da kan zaka sallah ma ba ta yi ga malaman da suka tafi akan cewa bismillah ɗaya daga cikin ayoyin ce malaman da suke ganin cewa bismillah ba ɗaya daga cikin ayoyin fatiha bane sai dai ana zuwa da ita ne domin neman albarka da alkhairi kenan idan mutum yi fatiha yi sallah bai karanta bismillahir rahmanir rahim ba ya karanta fatiha daga farkonta alhamdulillah rabbil alamin kenan sallan shi tayi kuma ba shi da wani kudin gari amma hadisi karara ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan za ku karanta fatiha ku karanta bismillahir rahmanir rahim saboda ɗaya daga cikin ayoyin su wannan hadisi karara ya zo kuma hadisi ne wanda yake ingantacce to almuhim dai fatihatul kitab kamar da muka sanin ta ita ce wacce ta fara daga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim har ya zuwa ƙarshe to sai ma da yake cewa da Allah subhanahu wata'ala yace bismillahir rahmanir rahim yace ai abtadi'u bi kulli ismin lillahi ta'ala ma'anan bismillahir rahmanir rahim kamar shi al-imam sa'adi yana daga cikin malaman da suka tafi akan cewa bismillah ɗaya daga cikin ayoyin fatiha shi ne yake cewa bawa yake cewa bismillahir rahmanir rahim yace ma'anan bismi sai ce abtadi bi kulli ismin lillahi ta'ala ina fara wannan aiki nawa da suna da kowane suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala li'anna lafza isma mufradun mudaf idan aka ce ism bismi to da suna sunan din nan za a iya gwama shi da sunayen Allah duka za a iya cewa bismillah bismir rahman bismil aziz bismil jabbar bismil ahad bismil wahhab bismi wani suna ne wanda ke shi kadai amma za a iya gwama shi da duk wata suna kuma ta Allah to tunda Allah bai ce ga iya sunan da kawai aka gwama ba to da aka bismillah wannan bismi din yana nuni akan cewa za ka iya gwama shi da kowace suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala saboda lafazin zai ɗauki har sai ya ce to bawa fa yu'ammu jami'a asma'illahi al-husna yana gani duka sunayen Allah ga baki daya da haka yayin da bawa ya ce bismillah ina farawa da sunan Allah to sunan Allah guda nawa ne suna da yawa to duka sunayen kenan kana farawa da su kana mai neman albarka daga gare su sai kunal abdu musta'inan bi rabbi sai zama bawa yana mai neman taimakon Allah da yana mai neman taimakon mahaliccinsa Allah wabi kullis min min asma'ihi kuma yana mai neman taimakon Allah da kowace suna daga cikin sunayen Allah ala ma yunasibuhu min al-maqalib yana neman taimakon Allah akan abin da ya dace da abin da yake idan karatu mutum zai sai ce bismillah wato ina neman taimakon Allah akan wannan karatu idan zai ci abinci ne ce bismillah ina mai neman taimakon Allah akan cin abinci idan zai abin nan zai yi rubutu ne bismillahi ina mai neman taimakon Allah akan wannan rubutu hakanan duk dai wani abin da zaka yi idan ka ce bismillahi abin da kake nufi ina mai neman taimakon Allah ina mai neman yawan albarkatu daga Allah subhanahu wataala akan wannan abin da zai yi sai ma da cewa ajallu ma yusta'anu bihi ala ibadatillah mafi girman abin da mutum zai nemi taimakon Allah akai shine akan bautan Allah وأجل ذلك الاستعانة الاستعانة على قراءة كلام الله ما في جرمان wannan shine mutun ya nemi taimakon Allah yayin da zai karanta maganan Allah wa tafahumi ma'ani yana mai neman taimakon Allah akan Allah ya taimake shi ya gane ma'anonin abin da yake karantawa wa lihtida'i bi hadihi yana mai neman taimakon Allah ya taimake shi ya ba shi ikon shari'a da shi wato aiki da shari'a da ke ce da aka yayin da mutum ya ce bismillahir rahmanir rahim yana cewa ne ya Allah ina mai neman taimakonka akan wannan karatu da zan Allah ka daidaita harshe na Allah ka kyautata tunani na Allah ka fahimtar da ni sakon da ke ciki kuma ka bani ikon aiki da abin da ke ciki shine ma'anar bismillah mala ya ce Allah هو المعلوم المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلها يتشي معنى الله شيني المعلوم شيني وند أكي بوتانس المستحق لإفراده وند يتشنشنش أكالي تاشي بالمحبة أو رسوية والخوف دثورو والرجاء دفعه wato irin yadda za ka ƙaunaci Allah ko ba kuma za ka ƙaunaci komi ko kowa kamar haka ba yadda za ka tsoraci Allah ba kuma za ka tsoraci komi ko kowa kamar haka ba yadda za ka kwaɗaici abin da ke wurin Allah ba za ka kwaɗaici kowa ko komi kamar haka ba da haka waɗannan abubuwa guda uku su ne raka'izul ubudiyya sai bawa ya cika su ne masannan bautan shi da Allah za ta cika idan bai cika su ba to yana da yana da kasa da sama haka babu san Allah cikakke a tare da shi sai an samu cikakkiyar soyayya wanda zai imani da Allah ya bauta mu Allah akan tsaban soyayya da kauna da ke tsakanin shi da Allah sai kuma an sami alkhawf yana imani da Allah yana bautan Allah yana ne cike da tsoro ga Allah subhanahu wataala akan kada ya kama shi ya bishi ba idan ya juya mishi ba sai ko mutum ya zama yana da kashi na uku shine arraja yana mai matsayin matsanancin kwaɗayin abin da ke wurin Allah na daga rahama da gafara da dawwamammiyar ni'ima to idan mutum ya bauta ma Allah da waɗannan abubuwa guda uku to ya yi bautan Allah kenan cikakkiyar bauta idan ya ɗauki sashi ya bar sashi to ya tauye ibadar shi gwargwadon abin da ya bari wanda ya bauta ma Allah saboda tsaban soyayya ba tare da tsoro ko kwaɗayi ba kamar yadda sufiya take yi su suna bautan Allah ne saboda soyayya ba tare da suna tsoron wuta ba ba tare da suna tsoron suna kwaɗayen rahama ba wannan sashi daga cikin 'yan ɗariƙo suna da irin wani suna bautan Allah ne kawai akan wani soyayya su suna san Allah wannan wani sashi ne na bid'anci wanda yana iya kaiwa zuwa ga kafirci waɗansu kuma suna bautan Allah ne da tsoro su tsoron Allah kawai yasa suke yi amma babu wani soyayya tsakankanin su da Allah shi ma wannan sashi ne na kafirci waɗansu kuma suna bautan Allah ne saboda kwaɗayen rahamarsa ba tare da suna kaunin Allah ba kamar dai an farsa safi to duk waɗannan tauyewa ne daga cikin haƙoƙa na ibada sai ma da yake cewa to za a bauta ma Allah ne da waɗannan abubuwa guda hudu a guda uku wa anwa'il ibadati kulliha kuma za a kadaita Allah da duka dangogin bauta ga baki daya kenan dangin bauta ba kala ɗaya bane akwai waɗansu dangogin bauta suna da alaka da zuciya ne waɗansu dangogin bauta suna da alaƙa da gaɓoɓa waɗansu suna da alaƙa da harshe to duka dai ga baki ɗaya za a tattara su ne a kaɗaita Allah a cikinsu in aka yi ma Allah to ba kuma za a yi ma wani Allah malai ce da mattasafa bihi min sifatil kamali za a kaɗaita Allah da waɗannan abubuwa ne saboda irin sifantuwa da ya yi da sifantuwa na cika sifofi na cika wahiyar da ce ta da'ul khalqa ila ibadatihi wa ta'alluhi lahu wa innan sifofi na cika da Allah subhanahu wataala ya sifanta da su su ne suke sanya bayi ta bauta ma Allah kuma su dauke shi abin bautan sai Allah yake cewa ar-rahmanir rahim mala yace ar-rahmanir rahim ismani dallani ala annahu ta'ala bi rahmatil wasi'atil azim allati wasi'at kull shay wa innan sunaye guda biyu kuma sifofi guda biyu الرحمن مي رحمة الرحيم مي رحمة duka dai suna nuni zuwa ga rahama shine ma da yace wannan suna ya guda biyu suna nuni zuwa ga rahamar Allah yalwatacciya mai girma wacce ta mamaye komai ta mamaye kowa wayannan suna ya guda biyu na Ar-Rahman da Ar-Rahim abin da suke nuni a kai ke malamai sun ta bakin kokari su tantance su fassara ko kuma su bambance tsakanin ma'ana ar-rahman da ar-rahim waɗansu malaman za ka da suna cewa ar-rahman mai gamammiyar rahama a duniya ar-rahim mai keɓantacciyar rahama ranar tashin alkiyama wannan shine maganan yawa-yawa daga cikin magana daga cikin maganganun malamai a gurin bambanci tsakanin ar-rahman da ar-rahim cewa ar-rahman a duniya take tana shafan musulmi da kafiri mai da'a da mai sabo da kowa da kowa da mutanen da halittun sama da halittun ƙasa ar-rahman duk ta shafe amma ar-rahim ta keɓanci mummune ne kawai ranar tashin kiyama suna cewa wa kana bil mu'minina rahima Allah subhanahu wata'ala rahim ne amma bil mu'mini da haka wannan ta keɓanci mummune ne kawai ranar tashin kiyama amma magana dai mafi daidai mafi inganci shine ar-rahman da ar-rahim duka sunaye ne guda biyu da suke nuni zuwa ga rahmar Allah subhanahu wataala sai dai bambancin su shine ar-rahman sunan Allah ne wanda ke tabbatar da rahmar Allah akan sifar Allah sifantuwar Allah da wannan sifa ar-rahim sifa ce ta rahmar Allah amma lokacin da ta tasirantu zuwa ga bayan Allah wannan shine fassara mafi inganci cewa idan aka ce ar-rahman Allah subhanahu wata'ala mai rahama ne mai rahama ne a yaushe a sifin shi ne kawai ta rahama kamar yadda ka san zacin Allah ba shi da farko to haka nan sifar rahama da Allah ba ta da farko haka nan kuma ba ta da ƙarshe ar-rahim fa shine lokacin da ya rahimtar da bayansa lokacin da ya tausaya ma bayansa to a wannan lokaci sunan Allah subhanahu wata'ala ar-rahim duka dai sifofin guda biyu suna nuni zuwa ga rahama Allah subhanahu wataala cikakkiya ya rutacciya ya zuwa cikin wani hadisi cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما الله كيني الرحمن الدنيا دلاهرة كما كيني الرحيم الدنيا دلاهرة ذاك دا الرحمن دا الرحيم دكا الدنيا دلاهرة سنة تاسمية جمالي يكي شوى wannan sufofi ne guda biyu waɗanda suke nuni akan cikar rahama da yalwanta hatta ma mai komi wa ammat kullu makhluqin kuma rahamar Allah subhanahu wataala yalwatacciya ta game kowane abin halitta wa kataba rahmatal kamilata lil muttaqin sai dai kuma Allah subhanahu wataala ya rubuta ya wajabta makan sa zai rahimtar da bayin sa mummune masu tsoron Allah al muttabi'ina المتبعين لأنبيائه ورسله ولن تسكي بين النبا وأن لا دمان وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية ما صبين وتعينهم النبا دمان ذني سوسنا دوت إير الرحمة سككية با الدنيا كديبا با الاهرة كديبا سككية الرحمة saboda ne saboda irin wato ainihin biyayyen da suka yi ma annabawan Allah ومن أداه أما وند بطوبة وعند بس بتفرك الله با محروم من هذه الرحمة الكاملة الله هرم تمشي وننشلك يا الرحمة لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه للخبر وتو وتوليه عن الأمر فلا يلومن إلا نفسه أما دو وند بي بتفرك الله تاني إيماني دا منزنن الله لبين دوقوكين الله سبحانه وتعالى با to ba shi da rahama cikakkiya sai dai yana da rahama wani sashi na rahama amma ba shi da cikakkiyar da saboda shi tun kuɗe makan shi wannan rahama shi ya ƙi yadda da wannan rahama saboda ya ƙaryata manzannin ya juya baya da aka ba zai zargi kowa sai kansa wato ita rahama ta Allah subhanahu wataala ya kamata a same ta ne a duniya a duniyan ma a same ta cikakkiya ya kamata a same ta a lahira lahiran ma a same ta cikakkiya menene samun rahama a lahira cikakke shine a ce mutum daga zuwa lahira ya shiga aljanna kuma ya dace da irin tausayin Allah da rahaman Allah a yayin da ake tsaye a farfajin kiyama waɗansu za a yi musu inuwa kaga rahama ce waɗansu za a tsamar da su daga firgici mai girma kaga rahama ce wannan duk kafin ma shiga aljanna ke so wanda sai da ya shiga rana sai da ya firgita wani har sai ma da aka yi mishi azaba a cikin wutan jahannama sannan ya fito shiga aljanna kaga bai sami rahamar Allah yalwa ta ciya gobe kiyama wanda ya rayu a duniya an ba shi rahamar kuɗi gashi ya tara kuɗi amma a account a alat kawai duk minti talatin awa ɗaya za a yi mishi alat kana da miliyan biyar miliyan goma ya ce ina da miliyan biyar miliyan goma amma ba a cin ba a cin sannan kuɗin alat ne kawai alat dai gashi nan kusan miliyan ɗari ke da shi a alat amma kuɗin shekaransu bakwai takwas goma suna cikin akwanta ba amfani su ba wannan ka gaba kuɗi ba ne to ɗauka da ya samu wannan rahama ya samu wannan rahama amma kuma sai aka azabtar da zuciyar shi kullum zuciyar shi na cikin tashin hankali da damuwa kaga bai samu rahama ga baki ɗaya ba a rayuwar duniya ɗauka ya samu kuɗi ya sami kwanciyar hankalin nesa ba ma dai zai bai samu kwanciyar hankalin bai saboda wanda aka ba shi dukiya amma aka cire mishi nutsuwa aka sanya mishi tsoron abokan gaba tsoron ma binnan masu yin mishi hidima wani ma har matan shi na tsoronta ba zai iya cin abincinta wannan ya sami rahama amma sashen rahama ba duka rahama ya samu rahamar Allah ita ce ka zauna da matan ka kai wasa kai dariya ta dafa abinci ka ci wani lokaci ma ta baka a baki ai rahama kenan amma yana ɗare-ɗare da wannan mata yana ɗare-ɗare da mai mishi hidima yana ɗare-ɗare da 'yan sandan shi da sojojinsa yana ɗare-ɗare da ma'aikatan da yake aiki da su kaga wannan babu rahama ga iya mutunciya to shi ne malaka cewa duk wanda bai imani da Allah da manzanninsa ba to ba shi da yalwatacciyar rahama sai dai ya samu sashen rahama ita ma a duniya kawai malaka cewa alam anna min alqawaid almuttafaq alaiha bayna salaf al-umma ka sani cewa daga cikin ka'idojin da magabatan wannan al'umma suka yi ittifaki wa immatiha da ainihin jagororinta addini ma dalla alaihi alkitabu was sunnatu min al-iman bi asma'illahi kulliha shine abinda qur'ani da sunna suka zo da shi na dole ne ai imani da sunayen Allah gabaki ɗayan sa wa sifatihi jami'iha da kuma sifofin Allah ga baki ɗayan wa bi ahkami tilka sifati da kuma hukunci hukuncen da ke da alaƙa da wannan sifofin wa yu'minuna masalan abinda ake nufi shine musulmi su imani bi annahu rahmanur rahim cewa lalle Allah rahman ne kuma rahim me ake nufi zur rahmatil azima wanda ke da rahama mai girma Allah ta tasafa biha al muta'allaqati bil marhum wanda ya sifantu da wannan sifa lokacin da take da alaka da wanda aka yi marhama wato kamar ma'anar ar-rahim din da muka bada misali fa ni'am kulluha min athar rahmatih duk wata ni'ima da ka gani a duniya da duk wata ni'ima da za ta zo gobe kiyama to daga cikin guraben rahamar Allah daga cikin guraben rahamar Allah idan kana shakan kanshi kana shakan iska to kana tasirantuwa ne da Ar-Rahmanur Rahim idan kana gani kana tasirantuwa ne da Ar-Rahmanur Rahim in kana iya magana kana samun wannan tasiri ne daga sifan Allah na Ar-Rahmanur Rahim idan ka ci abinci ka ci abinci ne daga ar-rahmanir rahim idan Allah ya baka dama ya gina maka daki ya kare ka daga zafin rana daga ruwa duk cikin sifofin ar-rahmanir rahim idan kaza ta lalaga ƴaƴanta saboda kasan ya dame su ar-rahmanir rahim idan ka samu rigan sanyi kai ma ka sa ka kubace daga sanyi tasirin ar-rahmanir rahim wato duk dai wata ni'ima da ka gani a duniya ko a lahira ko cikin tasirin ar-rahmanir rahim da haka idan tsarrai sun fito ar-rahmanir rahim idan amfanin gona ya fito ar-rahmanir rahim idan rijiya ta ba da ruwa da izinin Allah ar-rahmanir rahim in sama ta zubar da ruwa ar-rahmanir rahim in ƙasa ba ta rika tambal tambal da mutane ba ar-rahmanir rahim da haka da duk wata ni'ima da kake gani to tasirin ar-rahman ar-rahim malaki cewa haka za yuqalu fi sa'iril asma'i al-asma'il husna hakan sauran sifofin Allah subhanahu wataala gabaki daya kowace tana da ma'ananta kuma tana da tasirin wannan sunan wato abin da yake so ka gane shine duk wata suna ta Allah ba suna ce mujarrada ba sabanin sunayen halittu ana iya samun wani wani wada sai a rika kiran shi malam dogo wannan malam dogon da ake kiran shi ismul mujarrad suna ne kawai ba yi da wani tasiri akan wannan mutumin da ake kira da suna ana iya samun wata bakar marociya ko wani marowaci a cewa ne sunan shi a ce kyauta kuma alhalin marowaci da aka wannan sunan ismul mujarrad ba shi da wani tasiri akan wannan mutum ana iya samun wani mutum mai yawan korafi mai yawan butulci a cewa ne sunan shi a ce hamid mai yawan godiya wannan sunan ya zama ismul mujarrad ismul mujarrad ana iya samun wani mutum wanda mutane na yawan zargin shi ya kware wurin cuta da ha'inci da rashin gaskiya a cewa ne sunan shi a ce sunan shi Muhammad me ma'anar Muhammad shayabu to kenan wannan sunan bai tasiri akan shi ba ismul mujarrad kenan to haka nan ka dauki sunayen mu ga baki ɗaya nan za ga mafi yawan sunayen mu ismul mujarrad ismul mujarrad kana iya samun wani sunan shi amin amintacce kenan amma kuma yana ha'inci amma banda irin wannan malam amin gaskiyar malam amin ya gina masallacin nan gaskiyar shi da rukun amanan malam aminu shi ya gina mana wannan masallaci tun daga farkon Allah ya saka mashi da alkai malam aminu yana shirye shiryen tafiya umara in Allah ya soya da ko yau ko gobe ko jibi muna fatan a taya shi da addu'a mu ma muna roƙon ya taya mu da addu'a idan ya tafi malam aminu Allah ya sa a ji a aiki karɓaɓɓe Allah ya sa da da dukkan alkhairi kuma da mu da kai lafiya ana iya samun wani mutum sunan shi amin amma kuma mahaici ne kenan wannan sunan ismul mujarrad kila an gane ismul mujarrad to haka nan kowa in ka dauki sunayen halittu da yawa za ka samu ismul mujarrad to sunan Allah ba haka take duk sunan da ka gani an kira Allah da shi to Allah ya sifanta da ma'anan sunan da kuma tasirin sunan da kuma albarkatu da alkhairan da ke karkashin wannan sunan mala yace fa yuqalu alimun in aka ce Allah alimun ne abinda ake nufi zu ilmin azim wanda ke da ilimi mai girma ya alamu bihi kullu shay wanda ya san komai ba abin da bai sani qadir abinda ake nufi zu qudratin wanda ke da kudura ya qaduru ala kulli shay'in wanda yana da ikon yin duk abin da ya ga dama fa inna Allah qad athbata li nafsihi al-asma' al-husna lalle Allah ya tabbatar maka da sunaye masu kyau wa sifatul ula da kuma sifofi madaukaka wa ahkama tilka sifat da kuma hukunce hukuncen waɗannan sunaye wato abin da sunayen suke nufi man athbata shay'an minha wa nafa al-akhar wanda ya tabbatar ma Allah da sashen sifofin nan amma ya kora sashi kana ma'a mukhalifati lin naql wal aqal mutanaqidan mubtilan a farko dai ya saba ma nasi ya saba ma hankali kuma a wannan lokacin ya zama mai cika da wawa da haka in dai zaka tabbatar ma Allah da wata suna to dole kuma ka tabbatar ma Allah da sauran suna sunayen in zaka tabbatar ma Allah da sifa to dole kuma ka tabbatar ma Allah da sauran sifofin kamar wannan malam yana raddi ne ga asha'ira sunan da suke tabbatar ma Allah da waɗansu sunaye su kora waɗansu sunaye a sha'ira irin tauhidin da da ake a ƙasan nan tauhidin littafin hayatul islam wannan ban kaurarren aƙida ne ba kaurarren tauhidi ne ba tauhidin Allah ba ne shiriri ta ne domin a cikin aƙidan a sha'ira sifofin Allah guda bakwai ne kawai daga al'ilmu al'udaratu alwane ne alwane ne guda bakwai amma duka sauran sifofin na Allah an goyi shine maliki ta wannan tafka da warwara dalilin da yasa ka tabbatar da wancan sifa shine dalilin da zai sa ka tabbatar da sauran sifofin haka nan kuma raddi ne ga mu'tazila da suke tabbatar da sunaye ga Allah ko sifofi amma mujarrada alimun bila ilmi qadirun bila qudra hakimun bila hikma haka nan suka ce suna Allah mujarrada ne inda kaji an ce wallahu ghafurur rahim to ghafurun bira ghafar rahimun bila raham haka duka sunayen Allah kawai sunaye ne ko ba su da wata ma'ana to malin ya musu rabi haka nan kuma yayi rabi ga jahaniya wanda yake kuma sune uwa uba gurin kore sifofin Allah da sunayensa domin su saboda tsaban kore sunayen Allah da sunan har sai da suka kora samuwan Allah ga baki daya suka kora samuwan Allah sun kore sun kore sun kore ma Allah sunaye sun kore ma Allah sifofi har sai da ta kai ga sun kora ma Allah ga baki daya domin su akidin jahaniya idan ka tambaye su akwai Allah ko babu za su ce akwai Allah to yayi ki za su ce akwai Allah amma ba yi da sifa ba shi da sifa ba shi a sama ba shi a ƙasa ba shi a gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa ba shi a ko'ina ba shi a ɗanɗano ba shi a shaƙa ba shi a ji ba shi a gani ba shi a taɓa amma kuma akwai shi to wannan mene wannan rashi ne aiki rashi ne rashi sai yasa al-imam ibn qayyim yake cewa su al-mu'attila ya'buduna adaman sune al-mu'attila jahaniya ke su suna bauta ma babu suna bauta ma babu ya'buduna adaman suna bauta ma babu shi yasa malaman musulunci sun yi ittifaqi akan kafircin jahaniya ittifaq har al-imam al-lalaka'i ya kawo cikin shahu usul itiqadi ahlus sunnah haka yi tarattabowa yi tarattabowa yi tarattabowa sai da ya kawo malamai ɗari biyar da hamsin da wani abu duk waɗannan malamai sun tafi akan cewa jihamiya kafirai ne haka yi ta kawo da sunayensu daga cikin magabata kako ga al'imamun lalaka'i ya mutu hijira na da shekara ɗari hudu da wani abu 417 ko abin da ya kama da haka amma a wannan lokaci ne ya nakalto maganganun malamai sama da mutum 550 yace duk sun yi ittifaqi a to ba to ba sun yi ittifaki akan cewa jahmiya kafirai ne sun yi ittifaki har da ya gama ma lissafo waɗannan malaman sai ya ce da zan mai da hankali in lissafto malaman hadisi da malaman fiqh to da sai lissafi na ya wuce malamai dubu biyu waɗanda suka tafi akan cewa jahmiya kafirai ne shine ibnu qayyim ya kawo shi a cikin nuniya qad taqallada kufrahum 50 fi mi'atin fi 10 min al-ulama'i fil buldan malamai 50 so goma sun tafi akan kafircin jahmiya 500 kenan to ya nakalto ne daga al-imam al-lalakai to wannan shine malaki cewa idan ka tabbatar ma Allah da wata sifa to dole ka tabbatar da sauran sifofin to inda Allah yake cewa alhamdulillah yace alhamdu huwa sana'u ala Allah bi sifatil kamal shi alhamd shine godiya huwa sana'u shine yabo ga Allah bi sifatil kamali kasancewan Allah yana da sifofi na cika wa bi af'alihi da'irati bainal fadli wal adl al mushtamilati ala al hikmati tam tamma yace da kuma ainihin aikace aikacen Allah wanda suna jujjuya tsakankanin halala da kuma adalci wanda hakan yana nuni akan hikiman Allah cikakke wato abin da yake so ya ce anan shine alhamdu in aka ce alhamdulillah me ma'ana alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah to menene ake nufi da godiya shine sai ya ce yabo yaban da ake ma Allah saboda yana da sifofi cikakku yana kuma da aikace-aikace waɗanda take jujjuya tsakankanin baiwa da falala da kuma adalci kamar anan yana son ya nuna maka bambancin da ke tsakankanin alhamdu da ashukur ko almadahu kaga almadahu yabo ne amma yabo akan ne shi almaruhu yabo ne ko godiya ne akan abin da yake koda ma mutum ba shi da wani tasiri a cikin abin kana iya samun mutum ka yabe shi saboda launin fatan shi mutum yana da alaka da launin fatan shi shi ma ya gani ne kawai sai a ce kai aiwa ne ni ina son shi saboda kasancewar shi farin fata wani ina son saboda kasancewar shi dubu wani ina son shi saboda yana tafiya a hankali a hankali wani ina son shi saboda yana magana sannu sannu kaga duka waɗannan abubuwan galibi yan adam ba su da alaƙa da shi kai ma ka kanga kanka ne inda ka kanka kowa inda ya ga kanshi kowa inda yake ganin kanshi za ka yi samu kanshi wanda yake dogo haka Allah ya ga dama gina shi dogo to amma sai a yabi mutum kai to irin wannan yaban kaga babu gwanin ta ce to shine al-madhu al-madhu ana kuma iya kasance a yayin mutum cikin abin da yake da hannu a ciki kuma idan mutum ya zama yana da yawan ibada kaga wannan ya yake zuciyar shi ne ibada sai aka yi shi akan wannan to yana daukan al-madhu to a wannan lokacin sai kasance al-madhu yayi alaka da alhamd alhamd godiya kan wani aiki da yake ci to akwai kuma ashukuru shi kuma ashukur shi ne godiya ne amma lokacin da aka yi maka wata baiwa yayin da mutum ya kawo zakka ya baka sai ka gode to wani abin da kai shi ne ashukur ba alhamdu ba alhamdu yayin da mutum ya ɗauko ishi ya baka aure kai ta murna kai ta murna kai ta yabo to abin da kai shi ne ashukur to shi ko alhamdu shine ma da yake cewa as-sana'u 'ala Allah bi sifatil kamal wato yabo ne ga Allah kasancewan Allah yana da sifofi na cika kasancewan Allah yana da sifofi na cika kuma yana da wadansu aikace aikace wadanda yake aikace aikacen tsakankanin falala ne ko kuma adalci falala shine a baka abu ba tare da ka cancanta ba a kuma ƙara maka a baka abu ba tare da ka cancanta ba kuma ƙara maka idan da mutum ya wanke maka mota nawa ya kamata ka bashi kana da mota sai wanke maka mota nawa ya kamata ka bashi nawa ake wanke mota Ɗari biyar misali sai mutum ya wanke maka mota sai ka bashi dubu ɗari wannan kuɗin wankin mota ne falala ce kawai shine alqablu shine alqablu to aikace aikacen Allah karkashin irin wannan babin suke tafiya kaga ya kamata ne a ce idan da Allah zai bi ta namu ya hana kowa shakan iska saboda saban da nake mishi idan da Allah zai bi ta namu ya hana mu karɓar ruwa ko mu kwalɗaya saboda kafircin da kafirai ke masa to amma kuma sai mu yi ɗaya cikin ɗari amma sai ta mana ambaliyar ni'imomi ni'imomi ni'imomi ga bila adadi ka shaki iska yanda ka so ka kalli abin da ka so ka ji abin da ka so ka farta abin da ka so ka taka zuwa ga inda ka so ka miƙa hannu zuwa ga abin da ka so kai ka san ai an baka ya wuce ya wuce abin da kai to fadlu kenan to akwai kuma al'adul cikin adalcin Allah subhanahu wata'ala ne kan talauta wanda wanda ya ga dama tsaban adalci sai kaga ga wani ya zo ba shi da shi kuma Allah ya jarabci matan shi da 'ya'yan shi da ciwo abincin ma da zai sa bakin shi bai shi amma kuma kaga dan shi ya kamu da wani ciwo mai tsanani wannan aikin na Allah al'adul tsaban adalci a cikin al'adulun Allah ne subhanahu wata'ala yake batar da wanda ya ga dama al'adulu idan ya shiryatar da wanda ya ga dama alfadulu ne in ya yawata ma wanda ya ga dama alfadulu in ya talauta wanda ya ga dama al'adulu in ya ɗaukaka wanda ya ga dama alfadulu in ya ƙasƙantar da wanda ya ga dama al'adulu bi ma'ana haka dai aikace aikacin Allah ke kewaya duk aikin da Allah ya ko dai al'adul ne ko alfadul to sai kana godiya ga Allah akan waɗannan abubuwan shine ma'anar alhamdu yanda zaka gane misalin godiya ga Allah akan yana da sifofi kyawawa yana da aikace aikace ko dai al'adul ko alfadul shine yanzu idan ka dauki sarki idan ka dauki sarki akwai waɗanda yake ba su da alaƙa da sarki ko ta kowace irin ƙofa ba su da dangantaka na jini in na ce sarki kaka ɗauka wa sarki kawai ko sarki ne ko gwamna ne mai mulki da nake ne akwai wanda yake ba su da alaƙa da shi na jini kuma bai taɓa ɗauko wata kyauta ya musu ba kai bai ma taɓa ganin ka da ida ba amma da zaran sarki ko wani mai mulki ya zo wuce haka za ga ana mishi ranka shi daɗe waɗansu ma za ga hannu bibbiyu suke jinjina mishi menene dalilin wannan jinjina saboda yana da wata sifa ne guda daya ita ce mulki takaitacciyar mulki mulkin da yake mulkin da yake takaitacce mulkin da yake neman taimakon wasu da yawa yana neman taimakon matarsa yana neman taimakon dogare da yan sanda yana neman taimakon sakatare yana neman taimakon ma'aikata dan wannan takaitaccen mulkin na je kana yi ka na je kana yi ka ha mulkin je kana yi ka ne mana mulkin da zaka yi budget wata takwas ba a sa maka hannu ba mulkin je kana yi ka ne mulkin da zaka nemi bashi kiri kiri a hana mulkin je kana yi ka ne amma duk da haka haka zaka irin ya zo wuce ana jinjinawa ana daga hannu kun gane abin da nake nufi to me kake tsammani da mulkin Allah da bai da iyaka wani irin jinjina ya kamata ka yi ma Allah kan wannan mulkin ya kamata ne ka narke kawai saboda tsabin jinjina kawai a ganka kawai ka narke saboda jinjina za ka ga mai mulki dukiyanku ne kudinku ne sai ya ɗiba sai a yi muku a samar da ruwan sha sai ya ɗiba sai a gina muku makarantu sai ya ɗiba sai a yi muku hanyoyi amma a gidan rediyo in ka bude kullum maganin kenan kai ka ce cikin naman jikin shi ke ɗiba yake muku waɗannan abubuwan cikin dukiyanku ne ba bai ma yi kashi hamsin cikin ɗari ba wanda ya kamata a yi amma kullum za ka ji yabo gwamna yi kaza shugaban ƙasa yi kaza sarki yi kaza kullum yabo ne akan yi muku aiki da dukiyanku kuma bai ma yi muku inda ya dace ba to me kake tsammani da aikace aikacen Allah da ya mana ba tare da wani alfarma ba da muka yi shi ba shi wancan ai mun zabe shi da haka muna da alfarma akan to amma shi Allah fa wane ne ya zabe shi to wani irin kuma aiki ne Allah bai maka ba akwai aikin da Allah bai maka ba je ka dubi madubi kai ka dubi ginin halittan alam na ja'allahu aynay wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'al جعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى إلى الطير مسخرة في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله أخرج والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصحابها وأوبار أشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعلكم سرابيل تجيكم الحر وسرابيل تجيكم بأسكم ga ni'imomi nan ba za su kididdigu ba wannan duk cikin aikace aikacen Allah ne to idan wancan gwamnan ko wancan shugaban kasan ya yi aiki da dukiyanku bayan kun yi mishi alfarma amma kullum kuna taibo kuna jinjina ana mishi da'a saboda zai dan bada albashi to me kake tsammani ga Allah subhanahu wataala shi wani irin yabo da jinjina kamata kai mishi saboda irin aikace aikacen ka gabata da iyaka to shine nan malam ke kawo ba malai ce wala budda min tamami wala budda fi tamami hamdil hamdil hamidi min yaqtirani mahabbatil hamid li rabbih wa qudu'ihi lahu to babu makawa ga duk wanda yake son ya gode ma Allah to me godiyan nan fa dole ne kuma ya kaunaci wanda yake gode ma shine Allah kuma dole ne ya walakanta ya zubi a gaba ga umarninsa فالثناء المجرد من محبة وخضوع ليس حمدا كاملا kawa ai ta yabo da baki ka ai mun gode mu Allah ka ai mun gode mu Allah amma babu wata soyayya ta gaskiya a cikin zuciya babu kuma miƙa wuya na gabaki daya a gaɓuɓɓa mala ya ce ka wannan godiya ne ta kaitacciya da haka yayin da kace alhamdulillahi rabbil alamin to abin da ake fata shine zuciyanka na cike da san Allah kuma gaɓuɓɓanka suna cike da sallamawa da miƙa wuya ga Allah sai kuma ga harshenka da zuciyanka suna gaya maka godiya ga Allah to wannan cikakken godiya ke da haka alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah zuciyanka ta fassara maka haka kuma zuciyanka na cike da san Allah sannan gaɓuɓɓanka kuma suna ƙoƙari suna aiki to wannan godiya kenan cikakkiya ita ce ma'anar alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah Allah ce rabbil alamin نعم نعم بين الفضل والعدل المشتمل على الحكمة التامة wacce take cike da wato cikakken hikima wato hikimar Allah ne ya shiryatar da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama akwai hikima a wurin domin Allahu ko kuma huwa a'lamu biman ihtada shi ya san waye ya cancanci shari'a sai ya bashi wane ne ya cancanci fata sai ya bashi hikimar Allah ce cikakkiya ya azurta wanda ya ga dama ya talauta wanda ya ga dama hikima ce akwai wata hikima ba wai kawai Allah yana yi haka nan ne babu wani babu wani ma'auni ba akwai wani ma'auni ne wanda idan mutum ya cancanci shari'a sai ya bashi in mutum ya cancanci dukiya sai a bashi in mutum ya cancanci talauci sai a bashi in mutum ya cancanci baki zama bakin fata sai a bashi a bakin fata in ya cancanci ya zama balarabe sai a bashi a balarabe in ya cancanci ya zama bature sai a bashi a bature wato duk abin da ke gudana a cikin bayan Allah to da wata gamammiyar hikima da Allah subhanahu wataala ya sanya yake yin kana iya ganin kamar yadda na bada misali kaga wani ya baka tausayi ga talauci ga rashin lafiya ga waye ga waye sai kaga kai da ina da kuɗi da na taimaka ma wannan to akwai hikiman da ya sanya Allah subhanahu wataala ya bashi haka akwai hikima da a baka dukiya sai ka ji dadi a rayuwar duniya amma ta maida mutum cikin wata khalidi na fiha sai gara a bashi da talauci ta wahala a duniya ya kare dai karshen wahalan duniya da ya mutuwa ya mutu ya shiga rahmar Allah da a baka ƴaƴa amma ƴaƴan nan su zama sanadiyan shiga wuta gara Allah ya hana ƴaƴan ko kuma ya baka ƴaƴan kuma ya karɓa bin shi kamar da ya zo cikin suratul kahf ko ba gaskiya bane yawwa to da haka wato duk abin da kaga Allah yayi akwai hikima cikakkiya ita ce al-mustamilatu ala al-hikma at-tamma kuma yake cewa rabbul alamin ar-rabb huwa al-murabbi jami'al alamin idan aka ce rabbul alamin Allah shine ubangijin talikai gabaki daya to ana yawan amfani da kalmar ubangiji wato abin da yasa zaga ina nisantan kalmar ubangiji ba din wai ina ganin cewa wai kalmar ubangiji wai kamar yadda wani suke fahimta wai tana nuni akan cewa to uban giji to ya nuna Allah uba ne a ba wannan bane wannan harshe ba a mishi irin wannan irin wannan abin nan din in aka ce baban gida suna ne mujarrad ba wai baban daban gida daban na aka ce ubangiji ba wa uban daban giji daban ba ubangiji kawai suna ne suna ne suna ne jami'i kawai a haɗe ba wai uban daban giji daban amma kawai ni a wuri na ubangiji nauyin kalman ne ba ta fassara mun arrabu ba na tuntuɓi waɗansu malamai akwai wani dakta wanda yake a hausa na ce mishi ni kalmar ubangiji nauyinta menene ake nufi da ubangiji a hausance ya bayane ya bayane ya bayane ya bayane sai na ce to nauyinta ba ta fassara kalmar arrabu ba nauyinta ba ta fassara kalmar arrabu ba ni a fahimta ba lalai ya zama daidai ba wannan yawa wannan fahimta ce kawai to bari ka ji ma'ana arrabu idan kuma kalmar ubangijin a wurin ku ta yi daidai babu da ke amfani da ita yace ar-rabb huwa al-mu'ahu al-murabbi jami'al alamin shine wanda ke kula da gabaki ɗayan talibai al-alamin shine duk wanda ba Allah ba tun daga al-arshi tana cikin alami tun daga kursi yana cikin alami sammai guda bakwai suna cikin alami mala'iku suna cikin alami annaba da manzanni suna cikin alami wuta da aljanna suna cikin alami ƙasa da sama suna cikin alami iska da duwatsu da komi duk abin da zai ba Allah ba kawai shine al'alami me ake nufi Allah shine muraddi shine mai kula da su shine mai kula da su kowa gurin shi ne kauya yana nima bi kulli anwa'i tarbiya da dukkan nau'o'in tarbiya dama kalmar ar-rabb din ai daga at-tarbiya ne daga naka samu tarbiya daga ar-rabb ne الرب التربية in aka ce tarbiya baban shi ya tarbiyan shi wato ya kula da yanayin shi da rayuwar shi hali bayan hali har ya zuwa lokacin da ya cika shine ma'ana a tarbiya ko yawa kula da abu yanayi bayan yanayi hali bayan hali har ya zuwa lokacin da abin ya cika to aka ce Allah shine ke kula da bayi da dukkan kofofin tarbiya fa huwa allazi khalaqahu shine halice su kalmar ubangiji tana nuni akan akan akan halitta wallahi alam shine halice wa razaqahu ya azata su wa an'ama alaihim bin ni'am ya ba su duka dangogin ni'ima az-zahira wal batina wanda suke ni'imomi na zahiri da ni'imomi na batini akwai dan su ni'imomin na batini ni'imomi a koyi shine irin kariyan da mala'iku suke maka kai baka sani ba yahfazunahu min amrillahi wato mala'iku suna baka wani kariya wanda yake kai baka sani ba wannan na daga cikin ni'imomin batin Allah subhanahu wata'ala yana shiryatar da kai zuwa ga ababen da za su amfane ka a mafi yawan lokaci amma kai baka sani a dangin abinci da ka ci abinci kaza ka hada da kaza zai iya haifar da rashin lafiya amma sai Allah ya hana ka cin wancan abinci kai baka san an yi hakan ne mace a cikin ta sai Allah subhanahu wata'ala ya haifar da waɗansu sinadarai ba ta ji a cikinta ana ƙwaƙwaƙwa ana ta kakkafa injina na masana'antun haihuwa ko akwai matan da ta taɓa ji a cikinta an ɗauko wancan ana ta walda ana haɗa can da can ba ta ji kawai tana ta rayuwanta ne kullum ta ci ta sha ta bacci ta tashi amma ana nan ana haifar da waɗansu sinadarai a cikinta wanda yake idan ɗigon mani ya shiga cikin mahaifanta zai kwana kaza sai ya zama kaza bayan lokaci kaza sai ya zama kaza bayan lokaci kaza sai ya zama kaza sai ya kaza sai ya kaza sai ya kaza haka nan duk an haifar da waɗannan sinadaran amma ba ta ji lokacin da ake wannan kiran ba to kaga duk wannan yana daga cikin nemomin Allah al-batin sai maliki cewa hadhihi tarbiyatul amma li jami'il khalq irin wannan tarbiyan gamammiya ta hada kowa da kowa cikin halittu barrahum wa fajirahum nagartattunsu da fajiransu bal al-mukallif al-mukallafuna minhum waɗanda aka dora musu shari'a wa ghayrahum da wanda ma ba dora musu shari'a wanda aka dora musu shari'a shine mutum da aljini waɗanda ba dora musu shari'a ba sune kaman ainihin dabbobi da tsirrai da sauransu ya san da to ya ce wa amma tarbiyya al-khassa li anbiya'ihi wa awliya'ihi kenan wannan akwai ga magaran tarbiyya da Allah ce rabbul alamin to Allah yana tarbiyya kala biyu ne akwai ga magaran tarbiyya wanda yake mabayin shi da mummune da kafire da kowa da kowa ta hanyar ya halice su shi yake azata su shi yake ba su ni'imomi na zahiri da na baɗi a duka wannan Allah ke yi babu wani wanda ke yi Allah shi ya halice Obasanjo shi ya halice Obama shi ya halice Fir'auna shi ya halice ma shedan a matsayin shi na ne a matsayin shi na arab shi kuma yake ba su abinci shi yake ba su shugabanci ce ba san je shugabanci fir'auna ya shugabanci shedan ya kala duk wani a ƙarƙashin rububiyar Allah ne amma rububiya amma to akwai rububiya kuma khassa keɓantacciyar rububiya ita ce irin kulan da Allah ke yin ma annabawansa da waliyansa fa innahu ma zalika yurabbi imanahu duk da wadancan abubuwan da yake musu kuma ya halicci su yana ba su arziki yana kuma ba su ni'imomi kuma yana renan imanin fa yukmiluhu lahu sai ya cika musu imani annaba da manzani da sauran waliyyi wa yadfa'u anhum as-sawariq wal awa'iq allati taqulu bainahum wa baina salahihim wa sa'adatihim al-abadiyya kuma Allah ke ba su kariya daga dukkan abin da ke bijirowa da tabaibayin da ke hana mutum ya ci nasara a duniya ya samu dacewa har abada duk Allah sai kare annabawansa da waliyansa akan haka ne duk yana cikin ma'anan rububiyya wa taysiruhum lil yusra kuma Allah ya sauwake musu komai zuwa ga sauki sai ba su ikon su ta sallan asubahi cikin sauki kuma in aka gama sallan asubahi su zauna masallaci su ambaci Allah har rana ta fito wani aka ce mishi ana ka zai ga kai ya za a yi haka mutum ya tashi tun karfe biyar tsora ya zo masallaci kuma ya zauna a masallaci sai karfe kusan bakwai ba wani harkan transaction ba komi kawai kawai kana zaune wai kana jin wai wa'azi kai wannan ba zai yi ba to shi mummunai bayan Allah waliyan Allah sai Allah ya sauke musu wannan sai su ganshi mai sauki sai su ga sallah mai sauki wani kuma aka ce sallan azhar ko asubahi ko la'asar sai ga kai ba za ta yi ba ba za ta yi ba to Allah ne ke sauke musu wannan wa hifdhun min jami'il makari kuma sai ya kare su daga dukkan wani abinki wa kama dalla zalika ala infiradir rabb bil khalq wa tadbir kamar yadda kasancewar Allah ar-rabb ya nuni akan ya ya ya ya ya ya ke banta da halitta wa tadbir da jujjuwa al'amura wal hidayati da shiritarwa wa kamalil ghina da cikan yalwa da arziki kun ji ma'anin fa ar-rabb wanda ke halitta yake jujjuya al'amura yake shiryatarwa kuma ya wadatu da kansa wannan shine ma'anar arham fa innahu yadullu ala tamami faqr alalamin ilayhi kuma kalman ar-rabb tana nuni akan cewa duk gabaki daya halittu matalauta ne zuwa ga shi Allah subhanahu wataala bi kulli wajhin ta kowace irin fuska ba ta barin ko ta kowane irin yanayi ka dauko in ababin abin da zaka ci ne kana neman taimakon Allah in abun da zaka shaka ne kana neman Allah in kana in kana duk dai abin da ka sa a gaba sai kaga cewa kana neman tallafin Allah subhanahu wataala fitsari kake so kai kana da bukatun tallafin Allah shin in ka je fitsarin nan zai fito ko ba zai fito ba fa yasaluhu man fis samawati wal ard da haka duk wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa yana roƙon Allah bi lisanil maqali wal hali ko dai da harshe ko kuma a yanayi akwai wanda zai daga Allah ce Allah ka ba mu arziki ba ya roƙa kenan ba akwai wanda bai roƙa ba amma zai ɗauko rigan shi da wandon shi ya sa yanin yanzu mu fita nima me yake nuna ma Allah yana so ne ya ce ma Allah ka bani da haka wannan a aikace yayi roƙo shi kuma wancan a baki yayi roƙo kamar yadda nace wanda ya je fitsari ai yana fatan idan ya je fitsarin ya fito a aikace yayi roko tunda ya kama hanya zai je fitsarin to yayi roko yayi roko wanda ba shi da lafiya ya dauki magani ya sha a aikace yayi roko yana neman a ba shi lafiya wani kuma zai daga hannu ce ya Allah ka bani lafiya da haka kowa yana roƙon Allah ko dai bil lisanil maqali ko kuma bil lisanil hali yana roƙon Allah ne jami'a hajatin suna roƙon Allah gabaki daya bukatuwansu wa yafza'una ilaihi fi muhimmatin kuma suna fuskantar Allah subhanahu wataala a lokacin da suke da wasu abubuwa da suka tafa a gaba to wannan shine ma'anar rabbul alamin a wannan zama mun fassara fadin Allah subhanahu wataala bismillahir rahmanir rahim da kuma alhamdulillahi rabbil alamin wato wannan abin da yake so ka gane shine duk inda kaga alhamdu a cikin alqur'ani to ma'anan take abin can da muka yi bayani duk inda kaga abin nan ar-rabb a cikin alqur'ani na Allah wanda ke magana akan Allah to ma'anan take to wannan shine abin da malam ya kawo a cikin wannan ba Allah subhanahu wataala ya mana gamdakatar ya dace da mu ya gafarta kurakuran mu ya ƙara haskaka mana ya sanar da mu Allah kuma ya ba mu ikon bin Allah wanda wannan na daga cikin abin da zamu ma Allah ya nuni akan godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'ala wa a'la na'am alaikum salam na eh na'am
wanda ya maka a yau suna eh wani littafi ga wasu mm kawo su ne a malar mm kan da su ke yi a yau su wani gudu eh da su suna wani to suna da wani littafi a cikin kuma su ne da lafiya to su eh wato wato abin da nake nufi shine sunayen bayi a mafi yawan lokaci za ga suna ne mujarrad ba wai akan kalli aikin mutum bane a bashi suna abin da nake nufi kenan ba wai akan kalli aikin mutum bane a bashi suna kawai an sanya mishi sunan ne ba tare da lalai sunan ya dace da aikin ba kila an gane shine kamar yadda na bada misalin ana iya sa mutum ana haihuwan shi a ce sunan shi al-amin sunan shi amintacci amma kuma lokacin da rayuwar shi ta taso kuma sai ganshi mai ha'inci ana iya samun wani ana haihuwar shi a cikin sunan shi Abdullahi amma kuma kan gare mu Allah yake bai mu Allah biyayya ba bawan Allah bane hakikani ana iya samun wani a ce Habibullahi masoyin Allah amma kuma sai ya ta aikin kiyayya ga Allah wanda ke nuni akan cewa Allah na ke shi shine ke cewa to da haka mu sunayen halittu suna ne mujarrada kawai suna ne wanda yake ba su da wani ma'ana ba za ka ce to ina neman wani mutumin kirki sai ka ce bari in wancan wani sunan shi a ce sunan shi habibullah ka ce alhamdulillah na samu mutumin kirki da Allah ga ajiyar dubu ɗari na baɗi zan zo in karɓa a ce saboda me ka ce a sunan shi fa habibullah ba za a ce maka kai kakkai ganganci kakkai ganganci zai karɓi kuɗinka ko ba haka bane yauwa ba za ka ce to ko a sunayen sunayen na nuni zuwa ga aikace aikacen mu sabanin sunayen Allah in ka ji an ce alimu to ka ɗauko ma'anan sunan da sifofin da ke karkashin sunan duka sun tabbata ga Allah kila an fahimta idan kuma kana ba magana ne a babin zamantakewa na yau da kullum to suna cewa al'asma ta ta'assaru fil musamma a mafi yawan lokaci sunaye suna tasiri akan wanda aka kira da suna shi tasiri na koyi aiki da ma'anan sunan ko abin da ya kama da idan da za a samu wani a ce mishi shuja' sunan shi kenan sai kaga ko yana son ya danyi wani rauni rauna ka ce malam ka koci na sunan ka shuja' sai ga kai bari kawai ni ka sai ni to yanzu ka gwanin sunan ya mishi tasiri ila an fahimta in aka ce mishi in aka ce mishi in aka ce mishi sunan shi sunan shi kamar dauka a ce sunan mutum ah, kaman kaman waye jarumi misali na'am kamar amma misali a ce kai ammar ka ko san waye amma sai jiya miki yawa sai jiya miki to ire-iren waɗannan abubuwan suna lokaci in aka yi ta nana tama mai sunan in ya san ma'anin sunan sai ga yana ta aiki domin ya cimma ma'anin sunan musamman idan sunan mai kyau haka nan idan aka kira mutum da suna gobara har sai ji kawai shi kawai ba zaman lafiya ne ba zaman lafiya kawai kai ka ko san suna na kuwa gobara wallahi mun barin kowa zauna lafiya irin wannan haka wani lokaci akan samu irin wannan wallahi alam na yau shine da mal asma ta ta'akkar fil musamma mutum yana tasiri yana tasirin kowa da sunan yana da rabo a cikin ma'anar sunan alaikum salam wa rahmatullahi alaikum salam
aya abin limari wato suna neman ƙarin bayani ne a kan wannan bisa bayani da aka yi a baya wato allah ne ya gabatar da abin da yake so kamar yi wannan ya so sami shi imani wannan kuma ya bashi da kafirci to kaɗan haka allah ya yi so ya yi haka
to fa'alu lima yurid ma'anansa Allah mai yawan aiwatar da abin da ya ga dama ko ya nufata ba mai yin abin da ya so ba akwai wannan na daga cikin kurakuran fassara da muke yin ma irada irada ko mashi'a sai muna fassara ta a ganin so ko haka Allah ya so a ba haka Allah ya so sai dai haka Allah ya ga dama ko haka Allah ya nufa wato su aikace aikacen Allah akwai duk aikace aikacen Allah shine abin da ya nufa ta shine abin da ya ga dama to amma yana so ko bai so to yanzu wannan wata mas'ala ce kuma ta daban mas'ala ce ta daban kaga wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yadda bayin shi sai kafirci ba amma wane ne ya nufaci kafircin kuma shi din dai shi ya nufaci kafircin amma ya yarda da kafircin wa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin Allah baya son kafirai amma wane ne ya nufaci shi kafircin wane ne ya nufaci shi shi shi ya kaddara ya nufaci shi amma kuma baya so baya so da haka iradan Allah ba ita ce son Allah ba irada ma'ananta ganin dama da nufi ita kuma mahabba ita kuma tana nufin su shi yasa anan akwai sun kaskashi biyu irada akwai irada kauniya wacce ita ce kaddara akwai kuma irada shar'iyya irada kauniya shine duk abin da Allah ya nufa ta ya ga dama ya faru a cikin bayansa ko wani mai kyau ko mare kyau ko wanda ke da alaka da bayi ko wanda bai da alaka da bayi mutane nake nufi wannan ita ake kira irada qadariyya irada kauniyya qadariyya abinda kawai Allah ya kaddara ya faru to shi wannan ba a daukan cewa Allah yana so a irin wannan babi ita ce kaddara kaddara ba a gane wai Allah yana son abu dan ya kaddara abu ba a gane cewa Allah yana so ku bi su din kaddara ya kaddara kafire sai kafirci ya kaddara dan sai fasikanci ya kaddare wani ya fajirci to wannan kaddara sunanta to amma a cikin irada shar'iyya wato ababen da Allah ya nufata wanda yayi nufin zai ba da sakamako mai kyau akai to nan ne ake gane abin da Allah ke so Allah ce ai sallah kuma ce zai ba da kyakkyawan sakamako akan sallah to Allah ya kaddara sallah ya nufaci sallah ayi sallah kuma yana son sallah da haka yanzu wannan irada shar'iyya ne duk a karkashin irada shar'iyya ne abin da Allah ke so to alayya da wannan matsala ce ta aqida sosai insha Allah ta'ala wani lokaci a tattauna akan ta abin nan wa alaikum assalam na'am mhm wanda ya zo ranar juma'a sai ya samu tahiyan ƙarshe dama ai ba wata tahiya ta farko ustazu ko ko tahiyan guda nawa ne a cikin wanda ya riske tahiya ko wanda ya riske sujada sujudu biyan biyan raka'an ƙarshe kawai ya riska ko kuma dai bai ma dai zo masallacin ba sai da liman ya dago daga ruku'un raka'a ta biyu bayan liman ya dago daga ruku'un raka'a ta biyu sannan ya zo ya riske sallah to wannan lokaci bai da sai sallan juma'a ba idan ya tashi raka'a hudu zai rama haka yazo karra a cikin hadisi haka yazo karra a cikin hadisi cewa wanda ya riski raka'a a juma'a ya riski juma'a wanda bai riski raka'a ba to zai miƙe ya kawo sallan azhar dan haka duk wanda ya rasa ruku'u na ƙarshe a sallan juma'a to sallan azhar zai bai samu sallan juma'a Allahu a'lam na'am alaikum assalam a ina ne bayan ko ta a kyala wannan kyala wannan ka ko ko wani abu ne wanda rasi a wani guri kuma a ce kamar yadda kai bayani jiya wannan ta dalili ne ba da dama ne zan ji ka ce kai wannan wannan ba wannan bayanin ba na'am a ra'ayin jami kowa yana shi wannan wani zama yan ɗabi'a ne so na na eh yana tambaya ne akan wasu salatar tasbih ana mata jami'i ana mata jami'i wai an yi wani bayani ne ba a can wani wuri ba ma a cikin garin nan bane wani ce kamar yadda kai bayani jiya to wani zai dauka ana kai bayanin ai bayan ba ai bayanin kuma ba na alaikum salam ina tana da fasara iko buwaya isa na ka ce Allah ala kulli shay'in qadir Allah na da iko ya isa yi abin duk da ya ga dama wanda ya isa ba abin da ya ga dama kenan ba ba wanda ya sai hana shi ba wanda ya isa ko shawara ya kawo mu saboda yana da iko na'am hmm ta raka'an ƙarshe eh eh a ba sallama kamar inda inda kake sallan azhar in ka zo an dago daga rukun karshe ai kaga zaka kawo biyu ka zauna kai tahiya ka miƙe ka kawo biyu ka zauna kai tahiya kai sallah ina ga ina ga ta mutu akwai ya san da lafiya a wani dan uwa ya kawo shawara cewa a irin wannan karatun da ake yi shi a fahimtansa ya kamata dai don Allah dai a bar wannan ko a kuma dai a tafsirin kuma inda aka saba eh shi ya kawo shawara ce saboda kun san dama mun yi bayani akan salon wannan tafsirin shi a farko to shi ya ce irin wannan salon tafsirin shi dai gaskiya ba a gane shi sosai ya akowa yana faɗin abin nan ɗinsa ne ya ce ba a gane shi sosai don Allah a koma dai a yi tafsirin irin wanda aka saba Allah ran ma ja baki a fassara a wuce amma ce za a hararo ɗinnan ko ina ɗinnan to shi yana ganin kamar ana moɗin su ɗalibai ne na musamman kun ji shawaran to mene na ku shawara a kan ku kalli cewa misali ni ne na zaɓi cewa a yi wannan ta kawai ku kalli maslahan al'umma al'umman maslahan da kuma saƙon babban dai abin da ake so dama duk inda aka ce za a yi tafsiri kai ba ma tafsiri ba kowane irin karatu babban manufa shine shi wanda zai karatun ko tafsiri ne ko karatun hadisi ne babban manufan shine a matakin farko shi ya samu makan shi da shari'a ya gyara makan shi imani ya gyara makan shi dabi'a da mu'amala sannan kuma ya kiranyi bayin Allah akan ita ce manufar ita ce manufar to kuma idan za a yi hakan a yi ta ta hanyar da mutane za su gane kuma za su amfana to idan ku kalli waɗannan manufofi guda biyu ku yi hukunci idan ya kama a ajiyar littafin to ba falale ba filin zama da kaka saurin uwa sai mu ajiyar littafin sai mu ɗauko littafin tafsirin da ake karanta ana karanta baƙin ana mai da shi fari idan kuma irin wannan ɗin shi ma yana da nashi ranar shi ke za ka ku bani shawara mutum uku tsayayyun su ba da shawara wa alaikun sa Allah rahmu na'am to ai shi cikin hujjojinsa ya ce mutane ma suna raguwa ne suka ce me ni su kuma ai tafsiri sun fi son a yi tafsiri da irin wancan usulubin da aka saba ina fa alƙarta hakiki shi ma wannan tafsiri ne amma ba da usulubin da aka saba to to na to na ji na ji na azara ne to to ai ma alga to wala shi zai abin nan to na ustazu ina abin magana ne don da zai magana a bashi abin magana na'am ka ce mene ce kasancewa shi wannan a nan ake yin shi shi kuma wanda ake yi ma ana yin shi a wani so idan muka haƙura da wannan muka yi wanda ake nema irin wancan akwai da za a iya sami shi sama da a ce an haƙura da wannan don wancan kuma za a iya sami shi a inda ba
na ji naka ga wani kwacin abu ya washe jazakallahu khair assalamu wa alaikum assalam alaikum shawarar da ke so ko kuma da kuma shi ne tun daga farkon fara shi da tasiri da malamin da shi zauci da yanayin ba da sa alkhairai na yanayin wannan tasiri ya sa malamin kawo shi shawarar da wannan kuma a ranar da malamin da wannan ya yi bayanai wanda ya na gamsu da wannan bayani da cewa wannan tafsiri da za a yi ya sha babban da tafsiri da aka saba yi a wannan kasa ko a wannan yayi a wannan kasa da ko kuma a wannan kasa da ke da su kuma wannan tafsiri kusan mukaddama da wata yau da ake shi a karatu kuma ana da haka muna fahimta wasu ma har sun da sun sani su gaba saboda ɗan cewa sun yi yarda da ayi wannan tafsiri a wannan kuma idan aka zo aka yi shi a da sun littafin mai tasiri ga wanda suka tsaya ba saka wannan da ya ce da insha Allah ya zama in ji naka jazakallahu khair ko kuwa a yi
na'am
sawan wa alaikum assalam shi magana da gaskiya shi wanda ya samu malamin mai magana da kusan haka a gaskiya don wannan da shirin suna ba mutane da ya su da wajen gani sama da idan aka zuwa aka karanta da aka saura aka bai da wani tsayoyi tun da da sassi a a wata an ba wai da da ilimi ne kawai ke zuwa wajen gaskiya waɗanda musu ban su ko ina a wajen ba a rubuwan kiyar amma sun zo ta kan tsinci waɗansu ayoyi a wajen da su har ta yake ji fasara ya fi jawabi a hausa amma irin wannan ba za ta samu wannan shaɗin a wannan so wannan da malam an amfani da ita ko da ba a azumi ba a samu ɗalibai ilimi a cikin wani wani da ita shi na cikin azumi a yi wancan ɗin saboda ya haɗuwa da
sant jazakallahu khair wa alaikum assalam wato alaikum assalam wato dangane da ra'ayoyin mutane a kan wannan asali na tasiri ba ta iya hukunci da cewa ga musulunci ko kalibanci okay dan kamar yadda kuma kake yi cin waɗansu mutum ɗaya suna cewa ina san mutane da dama wanda ta ba su da alaƙa da ta ba su mutane na makace su ba su san su karanta ba ba su da wani abin nan amma kuma yin mutuncin suna yaba wasu kuma kan cewa suna fahimtar mutane kusa suna fahimtar abubuwa da dama in ka ɗauki misali kamar karatun da aka yi zuwa ƙasashe a gidan za ka ga kila an yi shekara da shekaru ta daɗe tana zama a majalisun da za a karanta alhamdulillah wallahi na fassara amma kila wani gane abin da ake nufi da rabbil alamin a kamar yadda za a fahimci shi a nan ƙararraba sosai da haka duk wanda ba ya samu tashi kawai ke ganin shi da ya abu wanda ya ga yake shi ita za a yi ba ni da ba ni na fahimta ba na jin akwai wanda ya zauna a majalisun nan a yau in dai har yana karatu yana sauraro ko da shi ba ɗalibi ne wanda yake mai rubuta da ya zo makaranta ba kawai ya saurara ta sun in ka saurara ya kamata ce ka gane ma'anar bismillahir rahmanir rahim ka gane ma'anar sunan Allah ar-rahmanir rahim ka gane ma'anar alhamdulillah alamin idan ko har za a fahimci wannan to ina ganin ya sauraron mutane cewa wancan shi da ra'ayi shi wancan da ra'ayi shi kamar ba magana ne da ra'ayin ba tafsiran na ana yin su in ka buɗe rubutun ko awas duk tashar da ka kama ba su sai da wannan ana yi a can da ka yi tudu da yi wancan da ke so za ta yi akwai tafsiri ana yi a masallacin da dama wanda ya shahara a garin nan albarka wannan malam na da yake da yin lallai kuma yin wancan su lokacin shi yake bukata kaga sun fi can din in kuma yana da bukatu ne haɗa duka biyu wanda ya shi ne auda ka haɗa wancan ka haɗa wancan ina da hukunci da cewa wasu sun ce wasu ba su ce ba kamar ba wani abu da wani ya kamata a duniya ta wallahu a'lam da Allah bari Abdul Mannan ya magana ga shi
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam.
dangane da wannan sauran tafi a hakikan gaskiya gaskiya tana tare da malam adam kan magana shi a wajen da kawai ke so kara a kan magana shi ni a gani na wannan sauran tafi ya magana sauki ya ma fi wancan da ake magana sauki saboda a wannan sauran tafi kamar da ce ana baka wato kunsar da lamarin yau da a cikin su kawai idan wanda muka yakanci al'amarin ko muka tambara cewa za mu tsaya mu yakanci wannan al'amarin to ina da cikin da bayan yake da Hausa ba ba wanda ya ake da gaskiya da kai da Allah kawai magana da dai da dai kawai shi ne magana dan dai har an sami ya ce wa za a iya ci a mutum da kyau ina da insha Allah wannan ba za mu sauki assalamu alaikum alaikun salam to ka kuri mutum biyu kawai ke magana ga malam Qasim ga malam Sulaiman Musa na sai shugaba ya rike na alaikun salam alaikum
gaskiya shi ma al'amari ba za ta iya gamsar da mutane ba wani da ke gamsar da mutane da wani da ne Allah ne ya shi ana kama da bayanin waye Allah Allah shi ne ya baka abu da yake da yi gaba ɗaya ka same shi da shi ne wani dattijo ya koya ma wani ɗaya da yanzu wani darasi ya ce mutane ba ka iya musu ba ka iya musu da ke kuma ka yi dama da ko doki doki mahauta ko jaki mahauta ke biya a ɗauko jaki da ke biya mafarki yaro na biya yana da mai da shi suka wuce gungun mutane sannan mutane suka ce kyau na dace da bai wuce ya hau kan jaki yana da tafiya ya bar yaro na tashar da ba ya wuce wani jaki da kurkura a bai wuce ya ce ka ga abin da suka wuce ce ce da maka da mai ce gobe da kai hau da maka suka wuce gungu na biyu gungu na biyu suka ce ka zo yaro mara tausayi da kuma wani gaba ya hau duka jaki ya wanda cin ya kasa ya fi shan gaba wannan yaro bai da rai bai da sani bai shi gaba sai ka yi waɗannan sai yi da ku suka wuce ke suka mahu a bin hawa da suka hau suka wuce gungu na hudu suka ce ka zo kuma da sa imani sun dora masa da wani ɗanfisa a ya ce kaji an yi tabar da ta ce ce an ba wuce a kai yau ne da wuri ya ce ku duma sauka sai suka sauka dai ka suna da ayi dabbar da kauce gungu da kuma suka ce ka ga wasu hamdani mugabbalani wawaye dole ya gaba da kuma sahibu allahu lahu madaba Allah ya hore musu dabba sai kuma su kyale ko suna tafiya ta sun zuba ce ka ji wani shi ce bai zuwa ne za a yi rasar ke yanzu a kuma za ka yi rasar ke ya ce to hanya kawai za ku yi rasar ba saboda haka ni a fahimci a ga gaskiya idan ka fahimci rabu kamar yadda aka ce mana rabu duk inda ka ga rabu a ƙwari ma na kuma wannan tafsirin wannan tafsirin kamar yana cikin kafin ka goma wato ainihin rabu samawa da sauki wa rabu da ƙarshe a wani na gama a nan kamar yadda amma ba su talatin da yake alfan ila mai gona wato tafsirin ne ma ta sani shi ne ta kofa idan ka zo wace rabu kuma ko wace rabu duk rabin da ka wuce da kawai wannan an gaya maka ma'alakin kenan har ma riga ka san tafsirin da ka wuce ra'a ko da kake a ko ai rabin nan irin rabin alamin ne yayi al'alamin ne shan shi ne wannan bai da wani bambanci ko da haka ni na fahimta a hakuri da zamu da ta sami umarni da ya san da zo tafsiri abin da ake kan magana ne aka ce kai ya fayar gurma ko bayani ya ce da mama wanda zai zauna ya bi a hake zauna wanda ba zai zauna ba ya yi gaba saboda wallahi gaskiya fi sabi da zai wasu ma ba su da jama'a ba suna gaya eh hakuri za mu da mu kana neman taimako Allah haka da shi Allah ya sa da shi ne amma kula ne mana magana ta karshe da Allah jama'a hakuri saboda lokacin ya ja
Allah shi wa kamar asali ma ba a fara tafsirin ko sai yau tunda an kai mu mukaddima ne to a bai wanda duk suka kawo wannan shawara a can ne kawai sun samu kuma ɗabi'a ne dama yau wannan kasa da gani yawa mutane da yawa wanda an fara su wasu ayyukan da ake yi yana da wahala kuma da an daina an canza kuma irin sarrafa kuma ko a kuma ko da an koma wanda suke magana to ba za su saura ba ka kanta ne duk da ba to da haka nan ne yana da mu waɗanda
a kafin malam alaga ta alƙa za ka rashin to kafin malam magana dai kun ji wannan dai kawai abin da ke nuna mana shine ga baki ɗaya su bayi haka Allah ya gina su kowa yana da irin abin da ya karkasa wani yakan karkata ma wani abu yana da dalili wani kuma yakan karkata ma wani abu ba shi da dalili wani kawai shi ba haka ya saba ba ba haka ya saba ba ba wai ya tsaya ne nazari mai zurfi ya ga wani irin amfani nake samu da sabuwar hanyar nan da aka kawo ko sabon ilimin nan da aka kawo ko wani irin rashin amfani zan samu kawai shi ni dai ba haka ne na saba ba to kuma wannan ya cutar da rayuwarmu a gabaɗe daban-daban musamman a babin addini a babin rayuwar duniya da muna amfani da typewriter ne kwas-kwas-kwas-kwas-kwas sai aka zo aka zo da kwamfuta duk sai kowa ya da cewa yanzu wancan an wuce babin shi kowa ya da ci gaban ilimi amma wani na nan addini ilimin da ya sani shekara hamsin yana nan shi ba da ya sai canza mishi ita saboda ba haka ya saba da ita ba ba haka ya saba da ita ba inda suka yi din na akwai wani mutum da aka zo aka ce ka zo ka koya maka karatu alqur'ani sai ce shi karatun da ya gaban malam wani shekara kusan hamsin da suka wuce ya ishe shi wai shi bai yarda da yanzu abu ana alhamdulillahi rabbil alamin ay tajwidi ay waye ay waye amma a duniya ta yadda a rika samun ci gaba amma addini wa'an suna ganin babu za a abu na biyu kuma shine na tabbatar akwai da dama daga cikin ƴan ƙwayen da yake ba su taɓa jin sunan wannan a tafsirin maudu'i ba a rayuwarsu ba su taɓa ji ba to yanzu a ce an zo da sha an kwatanta shi a kalla da ya ka samu wani ƙarin ilimi wanda yake a wancan tafsirin da ake ni shekara talatin baka samu irin wannan ilimin ba akalla akwai ƙarin ilimi a nan kuma har a ɗan kwatanta ka ga irin salon yadda ake kuma na ce muku abu ne mai wahalan gaske idan da a ce yanzu duk ayan duk bayan da za a kawo nan za mu sai mun kawo ayan a fassara shi kun ga shekaru ne da dama ko duk a ce duk bayan da aka kawo sai mun kawo ayan da fiye wannan bayanin kaga shekaru ne da dama to akalla dai tun yanzu an zo da wani abu wanda yake yanzu kai ma ka san shi fatan ka gane shi ne kamar yadda ka gane wancan kai fatan ka gane shi kuma a ƙarshe dai abin da yake cewa shine sharadin at-ta'affur bil kalam sai an samu al-muhall al-qabil sai ka ba da zuciyanka kai ninyan zaka gane to zaka gane amma an baka ba da zuciyanka kai ninyan zaka gane kada ce ka annan ba irin wanda aka saba bane za ka ne wannan ya wahala shi ke nan ka haramta ma kanka amfanin da za a iya samu ka haramta ma kanka to da haka a ƙarshe da a ce wannan bayanin ya zo ne kila kafin goma sha biyar ga watan ramadan to ana iya canza wata amma yanzu kuma goma sha biyar ga watan ramadan ta riga ta shigo an raba ramadan to da kuma abin da aka taso aka yi ramadan rabi a ce kuma sai a canza ka ga ai ba mu abin nan alaga sana ina abin da
ni na fi ganin wato na aka taɓa wa gaban malami ba a ga mutane na da saboda kan da ba duk tare da tsayuwar da kai ba ba kowa ne malami ne an gona ne da Allah ya ce wannan Allah ta ba ta ce kare da cikin da ka saba kamar da kuke da yanzu ni a nan da nake gani ai tafsiri yadda aka saba wata wannan dalibai na ilimi a salon tafsirin da ba ka yi su ma su yi a masallatan da suka sami dama kila an gane da nan a bisalar da aka saba ɗaliban ilimin kenan suna kan da fara tafsir salon da kake wannan littafi kwanaki da ba kowa ce a wajen tafsir a sa ko a mako shi karatu nuna mahallin ko ila Allah bayan azumi sai a sa wasu ranaku ko a tabo a yi daga nan har shekara ta tsari domin wannan littafin ba ma da ya kamata a yi kwata-kwata a cikin abuwa shi suna an fara kuma kowa ya yi da amfani sabon salon da ke kai kuma sabon ilimin za a samu ka a ajiye shi amma tafiya yadda aka samu saboda kwakwalon mutane ba da yawa wajen da mutane ba da yawa ni ma zuwa na wani na jama yana yi wa wannan salon ku saba da shi ba kawai da sun fashe zan da mazo mutane sun zuwa haka ina da mani kuma sun zo su tasiri ne kamar yadda aka kawo ne da suka yi ba haka bane ana makalwar yin ne da wasu kuma kai kana lura masu magana yana da su mai yi a kai yana za ka samu tun da aka fara tafiya na mariyo ba wani mai yi ɗaya ba saboda bai da lokaci amma yanzu tsakanin sallar su ba da yin zuwa ƙarfe shida da rabi ko bakwai da rabi ko kafin bakwai na gama yana da lokacin zuwa ya fi wani amma wani can rayuwa ba ya da lokacin zama ya fi sai dai ina ganin wannan littafi ka a yi amma wancan salon a yi domin a amfanar da ɗaliban ilimin da kuma waɗanda suke neman su ji ma'anar alƙur'an wanda ba ta da shi da jirgin da ta ba salamu
Ala wannan shawara ce ko kuwa a shawara Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.